أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ban ba muna daren hudu ga watan sha ɗaya hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar sha biyu ga watan mayu miladiya 2024 alhalin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu ci abin da yake shirri ne a rayuwa muna roƙon allah ya kare muna ƙara gode wa allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banufan dude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar in bamu manta ba muna tafsiri ne a cikin suratul sajada ko alif lamim sajada kamar yadda bayani ya gabata jiya mun mun zo aya na goma sha ɗaya yau insha Allah za mu tashi aya na sha biyu zuwa abin da Allah ya so farkon aya na sha biyu a cikin suratul sajada shine fadin alamun lokacin sarki walau tara ibil mujrimuna la kisuru usihim inda rabbih ina ganin nan ne za mu tashi alamun lokacin sarki yayi mana jagora Allah ya ɗauko mana sigar abin da zai biyo bayan an tashi bayan an mutu an tashi abubuwan da za su biyo zai mana bayanin wayanda suka mutu suna kafirci ga Allah subhanahu wataala in sun tsaya gaban Allah ga halinsu inda a ayin da ya gabata Allah ya bayyana mana cewa mala'ikan mutuwa shine Allah ya wakilta don ya karɓi ran bayan Allah subhanahu wataala to shine sai Allah ya ce walau tara da za ka ga halin mushrikai iril mujrimuna yayin da su masu laifi suka tsaya gaban Allah na kisuru usihim suna masu sunkuyar da kawunan su inda rabbihim a gurin ubangijin su gane ko kamar kai ne da kai laifi ka zo gurin wanda zai yanke ma hukunci sai ka ba ka iya kallon shi da haka za ka ga suna soke kawunansu mala sauran tsara ya riga ya sa'an da suke a nan duniya duk amur suke aikata ya sani isa Allah ya ce wala ta saban Allah ba ya fi lana amma ya amur da zalimu akwai tsammanin abin da azalume ke aikata wa Allah bai sani Allah ya sani inna ma yi akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah madaukin sarki ce yana jinkirta musu ne game da ranar da idanunsu za su soke ƙasa da yadda idanunsu ba sa da daraja sun aikata abin da bai dace ba. Rabbana sai su su rinka cewa su masu laifin, ya Ubangijinmu, absarna wa sami'ina, mana mun gani kuma mun ji, mana kenan mun gaskata game da labarin da ake ba mu yanzu ga shi dai mun ga hakikanin abin da ake faɗi ya tabbata sami'ina kuma mun ji gashi abin da ake gaya mana gashi ya auku abin da muke roƙo gurinka ubangijinmu farji ina na'amal saliha ya Allah ka maida mu mu koma a can duniya mu aikata aiki nagari don mu dawo a shigar da mu aljanna daga madokin sarki ya samu dace to duk wanda yake mai hankali ne bai yadda wannan ya faru da shi kai jira wai sai ranar kiyama ka kawo uzuri ka ce a barka ka koma don ka gyara duk dama ba kowa ke samun dama biyu ba ko a nan duniya ba dai a lahira duk wanda ya samu dama to ya aiki kwarai da ita don zai zo yana da na sani in bai koma gurin Allah yana mai aiki na kwarai ba kaji farji'ina na'mal salihah kamar da mu duniya za mu aikata aiki na kwarai inna muqinuna lalle mu mun sakankance game da menene game da al'amarin manzonka da abin da ka zo da shi cewa mun sakankance azaba gaskiya ce kuma wuta gaskiya ce gashi nan mun gani kenan mun koma duniya mun koma duniya za mu gyara halayenmu mu yi imani mu yi abin da ya kamata saboda sun shiga kaskanci kun gane ko wannan shine hali na dan adam in yan mutu bai bi Allah ba Allah ya ce wujuhun wawujuka ne khashi'atan absaruhum talhaquhum billah Allah ce zaka ga huskokin su yana cikin kaskanci yana soke kuma kaskanci da wulakanci ya rufe su saboda me saboda ba su bi Allah ba ranar alkiyama ba sai ma an ce ma wannan ba mutumin kirki bane da ka kalle shi kana ganin wasu shi ta bambanta da fuskokin wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala shi yasa kamar da manzo Allah ya bayyana mana su wanda ba su bi Allah ba sun tashin su za su tashi ne cikin kaskanci suna cikin kaskanci ana taka su ba su da ta cewa ba wani abin da za su saboda duk hanyar da za a bi a karrama su a nan duniya an bi an musu wa'azi an kwatanta musu amma sun ke yadda su bi saboda ka lahira sai shi kaskanta Allah kada ka jarabe mu da kaskanci a menene a can duniya da lahira duka kun ji abin da suka faɗa su yanzu sun ji sun tabbatar ko saboda sun ga azaba amma nan duniya fa nan duniya sun kasance suna ji amma ba ji bane da ke musu amfani shi yasa idan suka ga wuta azaba zai kama su sai ka suna cewa laukunna nasma wa auna girma kunna fi ashabi sayyid wallahi mu a duniya inda mun kasance muna ji wanda mun kasance muna hankaltuwa da anan ba mu kasance cikin an wuta ba da ba mu kasance cikin azaba mai tsanani ba wani ya nuna ma duk wanda yake ji bai amfani da jinsa wajen da'a ga Allah wannan ji bai masa wani amfani ba duk wanda yana gani amma a hakan zai rufe ido ya aikata abin da Allah baya so wannan ganin nasa bai yi masa amfani ba Allah madaukin sarki ya samu dashi dan bihi da zanyi mana ashe a nan duniya akwai alamu na yan wuta akwai alamun da kai kanka idan ka ganka da su kawai ka san kai dan jahannama ne wallahi sana ko su alamomi da in ka ga mutum da su inda za a ce ka faɗi masu alamomi ‘yan jihannama shi ma kana yasa shi Allah bai na mana wani alamomi Allah ya ce wala ƙasar ana da jihannama kasirin minar jin wal ins hakika mun halitta ma ita wuta ta jihannama da yawa daga cikin mutane daga minar jin wal ins daga cikin aljanu da mutane su aljannu da mutane wayanda za su shiga wuta menene siffansu siffansu shi ne Allah ce lahun ƙulobin layaf ƙahuna biha suna da zukata a nan duniya amma ba sa tunani na kirki game da zukatansu kullum tunaninsu ya za su cutar da wani ya za su cutar da musulunci ya za su yi kaza duk mutumin da kaga bai tunanin alkhairi a zuciyarsa to fa alamu ne na wanda zai shiga jahannama Allah ya kare mu sannan Allah madaukin sarki yace walahum a'yunul la yubsiruna biha suna da idanuwa mun ba su a nan duniya amma ba sa gani da idanuwa gani ne ba sa yi a'a suna gani ba sa saka ganin su inda ya dace ba sa amfani da ganin su don yi wa Allah biyayya alamu ne na yan jahannama Allah yake cewa walahum adanu la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa ji da kunnuwansu ma'ana in kai musu magana suna ji gaskiya ce dai ba za su yi da su yi aiki da ita ba yasa Allah ya sifanta su da dabbobi ulaika kal an'ami bal hum adall la ce kai wayannan kamar dabbobin gida suke kai su ma sun fi dabbobin gida bacewa inda dabbar gida ta san me mata amma su mai musun nan shi suke butulce ma kullum Allah ya baka lafiya ya baka ji ya baka gani ya baka gida ya baka mota wai amma shi kake saba ma ai kaga wannan dabba ma ta yi shi na ɗai kenan yanzu kare inda zaka bashi yau ka bashi gobe jibi in ya ganka sai ya zo yana tunanin kai mai kyautatawa ko ba haka bane yanzu dabba inda za ta bi nan a cutar da ita gobe ta bi a cutar da sai ta canza hanya mu ɗauki misali dai kare ya biyo nan kun jefe shi gobe kun jefe shi jibi sai ya san matakin da zai ɗauka in zai biyo inin har dabbobi abin da ke cutar da su suka san bai musu suna kauce musu isa za ka daidai da abinci abincin da yake cutar da su ba sa yadda su ci shi duk abincin da dabba ba ta ci ba ta cin shi in ka ga dabba tana cin abincin da ba ta ci sai dai don magani don magani da ta ci shi zai mata maganin wata matsala ta ta kuma ba ta ƙara cin shi kun ga hikama ta Allah ko wasu itatuwa su ne magunguna na dabbobi in dabba ba ta da lahiya da ta ta hidaji iccen nan kawai za ta nema ta ci sai ga ta yi zawo ta warke kenan kuma da nan nan ba ta ƙara cin shi kenan dabbobi iccen da ke cutar da su ba sa ci amma mu mutane abin da ke cutar da mu sai ga mutum ya rage yanayi sigari an ce tana cutarwa mutum ya sani sai ce kai shekara nawa ina sha ni goyi mutum giya tana cutarwa amma sai ga a sai ya sha su gudaye madarar su gudaye tana cutarwa sai ga mutum ya kai kaga wannan yakan ma haukar ta ma yawa Allah ka kare mu da irin wannan dabi'a shi yasa Allah madaukin sarki yace idan suka ga azaba sai su ce rabbana absarna wasmi'na farji'na na'mal salih kamar da mu ma'aikata aiki na gari inna mu'minun lalle mu mun kasance masu kankancewa ne game da al'amuran da suka bayyana a gare mu yasa Allah yake a wani wuri bal badalahum ma kanu yufuna min qabl su dai kafirai da suke cewa a maida su duniya su gyara dan dai abinda ake ɓoye musu ya bayyana a gare su ne walau ruddu la'adu liman qur'an fa innahum lakadibun Allah ce wallahi bi da kaga kahiri yana kuka yana ce a maida ni duniya zan gyara Allah ce mu mun kai ka sani shi ko mun maida shi duniya wallahi bai gyarawa zai koma akan laifin shi dai kaga fir'auna ko azaban da yake ciki Allah ya ce wala inda za a mai kashe shi duniya sai ya yi kafircin nan dai saboda da ilimin Allah Allah ya san ba zai gyaru ba ne gane misali ko Allah malaukin sarki ya samu dace shi yasa a halin mutuwa jama'a ko kuma a hali biyu halaye biyu kar Allah ya jarabe ka da cewa Allah ka bari in dawo in shirya hali na farko halin mutuwa duk wanda bai bi Allah ba radda zai mutu sai yayi fatan ina ma Allah mudokin sarki ya sa ya dawo ta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'mal salihan fima tarakt lul lokacin da mutuwa ta zo madayin su sai ce Allah maida ni duniya Allah addaka ta mini don in aikata aiki na gari a cikin abin da na bari daga baya Allah ka bari in koma ba dawowa shi sa kowa ya yi fatar da zai mutu shi madalla madalla madalla madalla ma wallahi in baka bi Allah bare da zaka mutu abin da zaka fara tunani Allah bari in koma duniya don in gyara wuri na biyu shine yayin da mutane suka ga azaban Allah in suka ga wuta sai ka ji suna cewa farji'ina na amal saliha Allah ka maida mu duniya don mu yi aiki na gari Allah ya ce ba a komawa duk wanda ya kuskura ya koma ya je lahira ba da imani ba ya tafi kenan saboda Allah ya san cewa walau ruddu la adu liman tu'an wa innahum lakaribun Allah ya ce don mun san ko da mun maida su za su koma zuwa ga wannan lahi nasu domin su ƙarya suke yi ba gaskiya bane ko sun dawo ba su gyarawa Allah ya ce walau shi ina la'ataina kulla nafsin hudaha inda mun so da mun bai wa kowace rai shiryanta mun gane ko da mun sa kowane ya shiryu ya samu dacewa zuwa ga abin da yake daidai Allah ya ce walakin haqqal qawlu minni Allah ya ce sai dai magana ta tabbata a gare ni ma'ana na wajauta maka yana cewa la'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in wallahi sai na cika wata jahannama da aljannu da mutane la'am la'anna nan fi'li mudari'i makarunun billah ngane ko sai zama lamun waqi'a ce fi jawabil qasm al-mahdhuf muqaddar wallahi da amla an jahannam kina akwai rantsuwa an Allah ce wallahi sai na cika sa wuta wuta ku jifa sai na cika sa wuta da amla an jahannam zan cika wuta da me za a cika wuta minal jinnati wan nas da aljannu da mutane ajma'in gabaki daya wannan aya tana ƙara tabbatar mana cewa wuta da aljanna an yi su ne saboda mutum da aljanni wutar in ka ga wani ciki ya je neman wani abu ne mutum da aljanni su ne za su zauna ci kaga Allah madaukin sarki ya yi alkawarin sai ya cika sa wuta kuma ya cika wannan alkawari a yau mana ƙulu da jahannama halim talati ba ta ƙulu halmin masjid ko ranan nan mu za mu tambayi wuta tare da mun san bata cika ba don mu cika alkawarinmu kin cika sai ta ce akwai ƙari Allah ce to za a cika sai wata Allah ya cika ta da iko nasa inda ya yi wannan alkawari Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da mu daga wuta kun gane ko malamai suka ce da Allah ya ce min aljannati wal insi wannan min li bayanil jins ne ma'ana zan cika wuta da mutane da aljannu ma'ana jinsin mutane da jinsin aljannu ba ga baki daya ba akwai wasu mutane ba za su ga wuta ba ba za su shige ta ba akwai wasu kuma sai sun auka mata to in dai kaggan wani cikin wuta jinsi biyu ne ko dai jinsin mutane ko kuma jinsin aljannu Allah ya ce da su faduku bima nasitum liqa'a yawmikum hada ku dandani azaban Allah game da mantawar da kuka yi na haɗuwa da yinin wannan inna nasina ku mu ma mun manta da ku kan mu manta annisiyan bi ma'ana at-tark Allah subhanahu wata'ala baya mantuwa la yadillu rabbi wa la yansa ubangiji baya kuskure ba kuma baya mantuwa ina annisiyan anan shine at-tark Allah ce ku dan dani azaban azaba na game da menene biwa nasitum liqa yawmikum hada game da mantawar da kuka yi na haɗuwa da wannan yini naku inna nasina ku mu ma mun manta da kuma na mu za mu kyale ku cikin azabar Allah inda kun kin abin da Allah yake so ku zuku azabal khuldi ku ɗanɗani azaba na dindindin azaba madawwamiya wanda ya an shiga ba a rabuwa da ita me yasa za a yi musu irin wannan azaba bima kuntum ta'malun sakamakon mummuna ayyukan da kuka san ce kuna aikatawa kaga adalci na Allah in yi muku kaza sai ce saboda kaza ne wa'annan mun musu azaba na dindindin ne saboda me aikin da suka yi ba na kwarai bane idan ka kai kokari ka shiga cikin irin wa'annan Allah ce inna ma yu'minu bi ayatina lalle wa'anda suke imani da ayoyin mu sune wa'anda alladhina idza zukkiru biha wa'inda in an tunatar da su aka musu wa'azi da ayoyinmu suka jiya harko sujjada sai su fada suna masu yin sujjada ga Allah sabbahu bihamdi rabbihim su ninka yin tasbihi tare da godewa ubangijin su wa hum la yastakbirun ba sa yin girman kai game da yi ma Allah subhanahu wata'ala sujjada Allah madaukin sarki ya samu dace malamai suka ce as-sujudu huna yashmulu أي نوع من السجود كون أي نوع من السجدة سجود الصلاة سجود الشكر سجود التلاوة دو haka suke masu imani da Allah duk wani hali da za a bi na farin ciki ko na damuwa suna yin sujada ga Allah ne kana zaune ka shekara goma baka haifu ba sai aka yi ma sako wani eh bai an auna matarka an ce ciki gare ta sai ka gode wa Allah kawai sai ka faɗi sai ka yi sujada don godiya ga Allah masu yi wariya ka suke yi kana nan kana Allah ya sauke ta lahiya na san wancan matsala gare ta in ta tashi aihuwa za a yi kaza za a yi kaza ka taho kasuwa ko alamu aihuwa babu sai a kira ka kana ina wallahi ina kasuwa ai wance ta samu ɗa gashi nan ma yanzu za a sallama mu daga likita sai ka fara kai ma Allah su da shi in ana misali ko ka shiga wani damuwa sai Allah shi yayi ma ko kuma kana karatun Qur'ani ka kai wani sujjara sai ka sujjara ko kuma yin sallah duka sujjara su dai masu imani wanda ba sa da girman kai duk lokacin da aka samu nuktan da ya cancanta su yi ma Allah sujjara suna yin sujjara ga Allah Allah ka samu daga cikin su manzo sallallahu alaihi wasallama yake ce da rabi'at al-aslami fa innaka lan tasjuda lillahi sajda illa illa hatta Allahu anka biha al-khati'a wa rafa'a Allahu biha darajataka ko kama qala alaihi salatu wassalam cewa babu lokacin da zaka yi ma Allah subhanahu wataala sujjada sai Allah ya ɗauka darajanka sanadiyar wannan sujira da kai kuma sai Allah subhanahu wataala ya goge ma laifinka sanadiyar wannan sujira da kai a sai yi ma Allah sujira abu ne mai girma Allah maɗaukin sarki yana ɗaukar darajar mutum su ko kafirai ba su yi ma Allah sujira kafirai ba su yin sujira shi sa Allah ya ce wallazi ne idan zukiru bi ayati rabbihim lam yasiru alaiha summan wa umyana su masu imani su ne wa'inda ya an tunatar da su da ayoyinmu ba sa zama kamar kurame ko su zama kawon makafi game da ayoyinmu suna yin sujjada amma su kafirai ne an ka ambaci ayoyin Allah sai su yi kamar ba su jiya ba ina da misali ko? na ban ji ba sajada sai ka ƙara buɗe bakinka ayatul sujud yana tambaya ne sujudu shukr yace mutum yana da alwala ko bai da alwala ita ba sai da alwala ba inda kamawa na take yi ita kamar alheri ya fado ma kai tsaye to nan inda kake kawai sai ka fadi kai ma Allah sujjada ta godiya ce in gane misali ko Allah mulkin sarki ya samu lafiya na'am eh to ya hede kariba alkibla ba laifi bane wani lokaci kuma hankalinka yana dauka ba kuma sai inda ka faɗi sujud shukr ai ta abu ne wanda yake dare dare kamar shi mai imani in wani abu ya zo mai dan ya gode ma Allah kai tsaye ne sai abin ya faɗi ya zo mishi inda abu ne na farin ciki zai zo ma kai tsaye sai ka ji ba ka iya kusawa nan nan sai ka gode ma Allah kun bai hausa sai ka yi sujada in Allah ya sauna kyautu ta zato za ka samu ladan ka gurin Allah kuma kayan alwala kai ce kai ta kuma ba wale na'am ina da mutu ban ji ba eh yana tambaya ya ce wasu in sun ka sabi suka kamar suna kwallo sai su haɗe su sujada da su kuma gaga suke Allah za mu dashi da wannan alƙawli ne bi tafsir mun fahimta wasa qawlu ne bi tafsir ma'ana kowanne yana da mahallinsa na farko a debi surar kwallon kafana kwallon ta cika sharuɗa wanda addini ya da su eh ta cika to in ka sabi menene ya saka yin sujjadan shi kuma akwai abin da za a diba kaulin bit tafsir shi ma yanzu misali kamar ni sai in ga ina da yara ko abokani wanda ina son kawai a nishadi sai in zo in siyo kwallo kowa ya sa kayan shi na shari'a sai in ɗauko jika hamsin in aje in ce to ku in kun ka kaɗa cikin raga wa'ancan kuna da kaza ku kuma in kun kaɗa gare kuɗin nan ni na da kuɗi na kun gane ba ku ne kun ka sa kuɗi ba ni da nake so a yi to sai wa'anda sun ka kaɗa raga ƙwallon cike raga wa'ance ne nawa za su samu ba ya ba su sa a samu daga hamsin eh dai sun kawo da sun kai sujada saboda mene ne murna me hukunci wani sujada da sun kai kun gane tafsirin shi kuma wancan ƙwallo da ake an sa wa'incan sun sa kaza wa'incan sun sa kaza duk waɗanda sun ka ce su za su ɗauka har tun da nan ba a gina ta kan tsari na musulunci wa'incan sun taho tsirara wa'in gama sun hito tsirara in nan ba a ɗauko tsari na musulunci nan ga mata da maza nan ga mata da maza tun nan ba a ɗauko tsari na shari'a wannan dai ƙaunar ne bai tafsir Allah ya samu dace kenan wanda ya sanya bi ya yi sujada ana yi mai hukunci ne game da yadda aka gina wannan kwallon an gane misali ko? to ina na wani eh na hadisin da mun karanta na wannan wanne cikinsu na rabia talasalami ko? wanda manzo sallallahu alaihi yake cewa ba za ka yi wani sujjada ga Allah subhanahu wataala ba face Allah madaukin sarki zai dauka darajar ka da ita kuma ya goge zunubi da ka aikata daga cikin su zunubai naka eh akwai wani karin bayani ne to Allah madaukin sarki ya samu dace ina na muke ba a bari a wuce don wani guri da akwai tambayi ka a wuce gane inda wannan aiki ne na amana muke kan shi kuma al'amari ne na jama'a babu wani abin da za a wuce su na akwai alamomi nan da ake samu daidai alaman nan sai kai sujja kaga nan kamar nan ga inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bi hamdi rabbihim wa hum la yastakbirun sai kai sujja sai Allah yake cewa ta tajafa junubuhum anil madaji mana jikinsu suna janyewa daga wuraren kwana bangarorin da suke kwantawa a kai suna jaye su daga wuraren kwanansu in dare yayi yad'una rabbahum suna bautawa ubangijinsu suna roƙonsa khawfan wa tam'an suna cikin tsoro da kuma tsammani abinda ake nufi anan su masu imani daga cikin sifofinsu in dare kafirai na kwana ko gafalallu na kwana sai su janye gafuninsu daga shingidar da suke kwanci a kai me za su yi in sun ka tashi Allah subhanahu wata'ala ya ce yad'una rabbahum addu'a hiya ibada kun gane ko kenan duk wani nau'i na ibada suna yin shi dan neman yarda Allah daga cikin addu'a ma ta shigo suna bautawa Allah a cikin bautan nan suna da abubuwa guda biyu khaufan suna jin tsoron azaba Allah wa tama'a kuma suna tsammanin rahamar Allah subhanahu wataala shi yasa shi mu'mini kowane lokaci yana bainal khawfi war raja yana tsakanin tsoron azaba Allah da kuma fatar rahamar Allah su a haka suke bauta kowane mutum mai imani haka ake son ya gina ibadarsa ya zama tsakanin raja'i da khaufi kana jin tsoron Allah kana tsoron azabar Allah dan in ka saba mai zai yi ma azaba sannan kana kwaɗayin rahamar Allah saboda shi mai rahama ne haka ake so shi yasa mun zuci babu mutumin da zai mutu yana tsoron azabar Allah kuma yana fatan rahamar Allah sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake tsoro ya kuma bashi abin da yake fatan ya samu a gurin Allah lamarokin sarki ka sa abinda muke fatan mu samu na rahama ta Allah ka ba mu wannan abu Allah subhanahu wataala yake cewa wa mimma razaqnahum yunfiquna daga cikin sifar masu imani suna ciyarwa daga cikin abin da muka arzata su da shi rowa ba ɗabi'an mumini ba ce jama'a da kaga mutum marowaci ne to ya cire wata sifa daga cikin sifofin muminai an fahimci hausa mumini ba marowaci ba ne kuma alamu ne na imani in ka ga mutum yana da yawan kyauta ba ce duk abin da bai ka kwashe ka ba su ba ko kuma da ka samu kararrabe ya zaman to dai kana iya ɗiba wani abu ka taimaka mu wanda daga cikin dukiyar da Allah ya baka alamu ne na imani fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah ya ce fala ta'lamu nafsun babu wata rai da ta san ma ukhfiya lahum abinda muka boye musu a gidan aljanna min qurrati a'yunin na daga abun da yake sanya farin ido ma'ana abun da idanun suke faranta da shi abin da zai saka murna a ranar lahira babu wanda ya tausanin wannan abu za mu ba su wannan ne jaza'an bi ma kanu ya'malun sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa Allah madaukin sarki ya samu dace wannan shine ajiyar da Allah madaukin sarki yayi muna a cikin gidan aljanna an gane ko ba wanda ya san abin da Allah ya ajiye mana na farin ciki wanda za mu haɗu shi a gidan aljanna sai dai wanda ya shiga ya samu zana ce a cikin gidan aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba ido bai taba ganin shi ba tunaninka bai taba kawo a gare shi ba a gidan aljanna sai kaga Allah ya baka shi Allah ya ba mu aljanna Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ku jufa a ƙarshen aya sai Allah ce jaza'an bima kanu ya'malun ko sakamako ne na aikin da su kasance suna aikatawa ina sai an yi aikin kwarai jama'a kai da wanto kana so aljanna ba ka yin aikin kwarai faman kana mu'minan Allah ya ce shi wanda yake mu'mini ne mai dabi'u irin wannan mai yin sujjada ga Allah mai tashi cikin dare yayin sallah mai ciyarwa daga cikin dukiyar da Allah ya bashi wanda yake da dabi'a irin wannan kaman kana fasika yana zama ɗaya da wanda yake fasiki ne alfisku ko al-khuruj an ta'a fita daga yamma Allah biyayya Allah ya ce a tsaya nan kai ka ki tsayawa shi ko wannan Allah ya ce ya tsaya nan ya tsaya shin kun zama daya amsar shine ba dai bane kenan mu'mini mai bin Allah ba su zama daya da fasiki wanda yake sabawa Allah ba la yastawun Allah ce ba za su daidaito ba ba sa taba zama daya amma allazina amanu amma wa'inda suka yi imani da Allah wa amilu salihat suka yi aiki nagari falahum jannatul ma'awa to fa suna da aljanna makoma ce a gare su nuzulan kuma masabki ne bima kanu ya'malun sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa kaga sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa wani irin aiki aiki ne nagari dan Allah ya ce fa amman ladina amanu sai ya ce wa amilu salihat suka aiki nagari kun gane ko kuma mun yi bayani mun ce al'amalu salih la budda min shurutin aiki na gari dole ya zama akwai sharuɗa na farko al-ikhlas ya zama to kai ne dan Allah na biyu ya zama to akwai muwafaqa ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to kai aiki ko da dan Allah kai shi in bai dace da karantarwar manzon Allah ba Allah ba su mana aiki kun gane misali ko shi yasa a kullum ake ta fama da yan bid'a su ‘yan bida sai su ga ai abu kaza na kwarai ne eh na kwarai ne amma manzo Allah ya ce ai eh ya zan na kwarai manzo Allah bai ce ai ba kuma bai yi ba eh ba na kwarai ba da Allah bai baka lada kyawun aiki inda ba kayi ce ya dace da karantar manzo Allah ba kuma ya zama to akwai ikhlasi kai dan Allah ba to Allah ba zai karba shi ba zai zama aiki mm eh ba wacce ba ne shi addini tauɗaifi ne ku kiyaye addini tauɗaifi ne abin da ake cewa tauɗaifi tsayawa ake yin da an ka tsaye na da misali ko sai ta zo za ka yi sallan azahar kana jin nishaɗi kana jin ƙarfi da gairar ka'a hudu sai ka miƙe baka sallame ba ka ƙaro wasu hudu sun zama nawa da Allah da wanda ya takwas da wanda ya hudu wahi ƙoƙari ya kamata ya samu lada da yawa amma nawa za a karba missa saboda ya tsaye da an katse da shi amma ai a hankalce a hankalce babu laifi kai raka ashirin ma inda abin ƙwarai na amma ba a son haka irin duk aiki na addini kana tsayawa ne inda an katse da kai shi ne kaɗai za ka yi Allah ya baka lada Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana na sai Allah maɗaukin sarki yake cewa wa amman ladina fasaku amma wa'annan da suka fita daga tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam gane ko mana da suka fita daga hanyar yima manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya kuma awahumun nar fa wa'annan in sun mutu ba su tuba ba shine sharadin jama'a in sun mutu ba su tuba ba to makomar su ita ce wata amma duk laifin da kaga mutum yana yi in dai bai mutu ba ba a yanke masa hukunci dan babu mamaki ƙarshen al'amari Allah ya gyara shi amma wanda ya mutu ba kan tafarkin manzo ba sallallahu alaihi wasallama ya mutu bai da imani to ya kan zai zama yana cikin wuta kenan a wannan za mu fahimci ma'anar alfisku anan fiskul akbar babban fasikanci kafirci kenan babban fasikanci shi yake sa a yi ma mutum hukuncin dan wuta ne shi amma ba ƙarin fasikanci ba gane misali ko mutumin da yake aski gemi tantar kowane lokaci mutumin da yake cin sigari kowane lokaci mutumin da yake takan wando kowane lokaci wannan musulmi ne amma yana aikata aiki na fasikanci ma'ana aiki na fitar hanya a wannan ba ka cewa kahi shi in ya mutu hukuncin shi a gurin Allah subhanahu wata'ala yana nan musulmi amma wanda duka ji an ce fasiki ne fasikancin shi ya sa har ya zama dan wuta da wannan shi ne fiskul akbar dan wuta ne kenan kun gane misali ko ina ko wasu laifuka da mutum ya yi wannan Allah ya so gafurur rahim ne ko ba haka bane na ina ne muna daidai ina wasa eh na gane akwai abin da nake son karabar dan bahar da shi da mu cewa akwai wasu abubuwa ana musu hukunci da halin da suka samu kansu sai a musu uzuri da wannan ko kuma a san hukuncin da za a yi musu wasu laifuffuka da suke aikata wasu kawai suna yi ne don su suna ganin kawai abin ba su iya yin kaza ba su iya yin kaza kaga imani ya zama hawa-hawa ne ko ba ka wani wani imanin shi ya kai ya ɗabbaka sunna kaza wani imanin shi bai kai dabbaka ba shi ba wai yana inkarin sunna bane kuma ba yana kyamar sunna bane kawai raunin imanin shi ne ta sabai iya dabbaka abin kuma in kai shi har ma sha'awa kai yake ta kayi kun fahimci Hausa kaga wannan hukuncin shi yana gurin Allah ne an gane misali ko Allah ya samu dace yanzu kan kuka ga mutum ana tafsiri yana kwana mai hukuncin shi yana da hukunci ya hukunci ce kawai dai Allah da gansaki shi ta uzo da rashin tanaji ba amma labi na fasa ko amma wanda suka fita fitar hanya suka kafurce ba ma'awa humunnar makomarsu ta ce wuta kullama aradu an ya furju minha duk lokacin da suka so a fitta su daga cikin wuta wa'idu fiha sai a mai da su ciki faƙila lahum sai a ce da su zo ko azaban na ku ɗanɗani azaban wuta allazi kuntum bihi tukadibun wanda ko kasance kuna ƙaryatawa game da shi Allah ce wa wala nuziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar wala nuziqannahum Allah ce wallahi su fasikai sai mun ɗanɗana musu azaban duniya tukuna duna azabil akbari kafin azaban lahira kenan nan al'azabil adina azaba na kusa shine azaban duniya azabil akbari shine azaban lahira Allah ce waɗannan fasikan sai da Allah ya rantsuwa inda kullum muna kawo muna ka'ida filul mudari idan turina بنون التوكيد الثقيلة وجاء اللام في بدايته فإن هذا اللام تدل على القسم لكن هذا القسم يكون مقدر بشيء محذوف وماذا مكبياني أبايا كأن والله زام أنتنا مسو عذاب عن الدنيا شيني ولنذيقنهم من العذاب الأدنى والله زام أنتنا مسو عذاب نقصا dunal azabil akbar kafin azaba na lahira la'allahum yarji'una don su dawo to la'allahum yarji'una domin su dawo a ina al-lahira ana dawowa a duniya ana dawowa ko ba a dawowa kenan farkon ayar shi ne ƙarshen aya yake magana a kai mana duk wanda bai bi Allah ba nan duniya Allah bai barin shi ya samu kwanciyar hankali in dai Allah yana so shi da rahama duk wanda ya bin Allah sai Allah ya jarabe shi da matsaloli iri-iri me hikima hikimar ko Allah na sa in yana da rabo ya dawo kaga Allah yana son bayi Allah da zai sa ka wani kangi a'a dan ka dawo ka gyara ka samu rahaman lahira ne sai shi hana ba wani abu a nan duniya amma ba a kyale mutum a duniya in ya kibin Allah sai in an yi tai mai hannu ka mai sanda ya kiya to sai a kyale shi ya zo ya tar da azaba na lahira me za mu a cikin wannan aya wannan yana nuna idan mutum yana karkashin kulawarka kaga ya kama hanya ta lalacewa to ba ka kyale shi ka dau mataki na ya gyara kai iya kokarinka idan abun bai ba to wannan sai ka gane shi haka Allah yake da bayansa wani da ya fara samun kuɗi sai ya canza abokai ya canza unguwa ya canza mota shikenan bai dibin kowa da gashi don Allah yana son shi da rahama mota sai ta lalace ai ta gyara har kuɗin su ƙare gidan ya samu matsala har ya sai da gidan sannan guda da sai ya gane ka a rakan nan kawai wurin koma wasu tatsu ya sai jallabiya da ya fara kudin shi da ya ce dubi shi ya sawun gaba shi na gagani ya amsa kiran sallah da ladan alheri na kullum bayan Allah in kun kaga kun shiga matsala kun komo mu Allah ku gode mu Allah Allah yana son ku ne da rahama an gane misali ko Allah madaukin sarki ya samu dashi yasa kullum nake tuna wani ustazu a anguwar da mun kai zama a Lagos bawan Allah nan kullum muna tare rana guda sai Allah ya jarrabe shi ta samu wasu irin kuɗi kawai ya ɓace wani sati ɗaya wata ɗaya ba a ga juna ba rayuwa kawai ake yi da Allah yake son shi da rahama sai da aka waye gari na ce fanin girji mana gagara shi rana guda sai gashi sahun ka wanda carbi na yaji layar nun ga lamun ka ce to wallahi Allah ya dawo ya abin nan kuma kun san rashin rabo sai Allah ya ƙara dawo mai da kuɗin kuma ya ƙara taya bar mana masallacin mu da menene mahallin shahid in kaga Allah ya jarabe ka dan wani lahi da kake aikatawa to dawowar ka alheri ne gare ka kin ga bangare guda kenan sannan akwai bangaren da wani shi mutumin kirki ne yana kwatantawa daidai gwargwado a zahiri amma komai ya tsaya mishi komai ya tsaya yayi addu'a yayi azumin litinin yayi azumin alhamis amma dai komai ya tsaya ni Allah bai san da kai bane Allah ya san da kai kai kuma ta ka jarrabawa kenan kai hankuri Allah subhanahu wataala zai baka lada a cikin mizaninka na duk yana daga cikin abin da ya kamata mu la'akari da shi wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih babu mutumin da yake zalunci irin mutumin da aka tunatar da shi game da ayoyin ubangijinsa kun gane ko kuma a'rada anha sannan ya kauda kai ya bijire da wa'annan ayoyi inna minal mujrimina muntaqimun Allah madaukin sarki yake cewa lalle mu game da masu bijire ma dokokin mu zamu musu azaba muntaqibuna ay bil azab zamu kama su musu azaba wannan aya an sauka da tana kan munafikai wanda suke yin izgidanci game da ayoyin alqur'ani Allah ya ce ai cikin azzalumai to babu azzalumin da ya kai zalunci ta bangaren bijirewa irin mutumin da aka karanta masu ayoyin Allah ya kau da kai cikin imani da su Allah ce to mu masu wannan laifi za mu kama su musu azaba wala qad atayna musa alkitab hakika mun bai wa annabi Musa littafin at-taura mana mun ba shi littafin at-taura jumlatan wahida lokaci guda wala takun fi miryatin min liqa'ihi kar ka zamo kana cikin shakku game da haduwa da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki ya samu dace kamar kaka haduwa da annabi Musa lokacin da manzo Allah ya yi Isra'i da Mi'raji ai sun haɗu da annabi Musa kamar yadda hadisi ya tabbatar mana haka ne ko ba haka bane ina kada kai shakku game da haduwarsa manzo shi kada ya samu wannan matattu ya gana da su ya zo ya baka labari ai mun haɗu da wani wuri kaza mun yi kaza da shi mun haɗu da wani wuri kaza mun yi kaza da shi in wannan manzo ya samu wannan to da wannan ne masu guluwi wajen manzo sallallahu alaihi wasallama sai su rinka fassarawa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama ya san gaibi manzo Allah baya ta'amuli da al'amarin gaibi sai dai yana an ta'amuli da abin da yake ilimi ne je ma mun yi tambaya kan wannan shi ilimi yake da shi abin da kake ganin yana da wahala sani sai Allah sanar da shi shi shi da su da kaje yana magana yana magana ne akan abin da Allah sanar da shi kuma ba abun mamaki bane Allah ya sanar da mutum abin da bai sanar da kowa ba haka ne ko ba haka bane Allah madaukin sarki ya sanar da mu abin da zai amfana da mu ya amfana da al'umma Allah madaukin sarki ya ce wa ja'alnahu hudan li bani isra'il muka sanya wannan littafi da muka baiwa annabi Musa ya zamanto shiriya ne ga waye ya zamo shiriya ga banu Isra'ila waj'alna minhum a'imma Allah madaukin sarki yace mun sanya jagorori na alheri a cikin suwaye a cikin su banu Isra'ila waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina mun sanya jagorori na alheri daga cikin banu Isra'ila wa'inda suke shiryar da mutane da umarninmu mana yad'una nasa au yad'una al-khalqa ila ma amarna bi suna kiran mutane zuwa ga abin da muka yi umarni da shi don mutane su samu su tsira gaban Allah. Na'am, bi amrina ko, lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuki nuna su kasance suna masu imani suna masu sakankancewa ne game da menene game da ayoyinmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka huwa ya fi silo bai na yawon kiyama. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda zai yi hukunci a tsakaninsu ranar tashi alkiyama. Menene ake nufi a nan, ɗai bainal kafir wal mu'min, misalin tsakanin kafiri da da mu'minai. Ma'ana Allah madaukin sarki zai yi hukunci a tsakaninsu ranar tashin alkiyama fi ma kanu fi yakhtalifun game da abunda suke sabani a cikinsa na rashin imani ta bangaren kafirai su kuma masu imani su kasance suna imani da abunda Allah madaukakin sarki ya zo da shi awalam yahdi lahum shin su bai bayyana a gare su bane nan bayani ne akan waye ana bayani akan kafiran makka an dawo bayani akan mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo yake musu wa'azi suna ta kai kawo suna bijirewa Allah ya ce ka gaya musu shin awalam yahdi lahum shin bai bayyana a gare su bane labari ba zai bai zo musu bane kam ahlakna min qablihim min alqurun al'ummomi nawa ne muka halakar kafin zuwan su hmm? alqurun ya dauke shi matsayin jama'a hukumin alkurun ai almadiya zamun nan da suka gabata addu'a nawa ne muka halakar da su saboda sun kafirce mana ba suna da wannan tarihi ba yamshu na fi masakinihim ai suna biyawa suna wucewa a masabkin wa'annan mutane kawai mutanen shu'aibu mutanen salihu mutanen hudu gane ko inda su wa'annan ai sun raye wajen da wa'annan laraba suke zama ne Allah ya ce ai labari ya zo musu kenan nan kam ba istifamiya ba ce khabariya ce Allah labari yake ba suwa ma'ana awalin ya hadi lam shin bai bayyana a gare su bane kam ahlakna min qablihim min alqurun ay mun halakar da al'ummomi da dama ko kuma zamunna da suka wuce mun halakar da al'ummomi da suka kafirce wa'annan mutane da muka halakar su ɗin dai mutanen naka yamshu na fi masakini suna wucewa a wuraren da suka yi zama suna ganin kufai ɗin garuruwan wa'annan mutane inna fi zalika la'aya ai a cikin wannan abun akwai ayoyi akwai wa'azi afala yasma'u ashe ba za su saurara ba su yi imani ba za su hankalta ba su gane abin nan da suke yi bai da kyau kuma yadda aka yi ma wa'ancan su ma ana iya yi musu awalam yarau Allah madaukin sarki yake cewa shin su ba su ga cewa ba anna nasuqul ma'a aifa mu ne muke zubo da ruwa mu turo da ruwa ila al-ardil jurs zuwa ga ƙasa wadda take shafaffa ce ma'ana allati la nabata fiha ƙasar da babu tsiro cikinta mu muke zubo mata da ruwa in muka zubo da ruwa fa nukhriju bihi zar'an sai mu fitar da shukoki sanadiyyar zubar ruwan da muka yi akan wannan ƙasan ta akulu minhu an'amuhum wa anfusuhum sai zamanto dabbobinsu suna ci daga wannan tsiron haka su ma kansu suna amfanuwa da 'ya'ya na abin da wannan tsiro ya bayar afala yubsirun shin ba za su duba su gani ba su hankalta su yi imani su bi Allah wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqina sai suna cewa to ai yaushe wannan fatahi zai zo in dai ku kun kasance masu gaskiya ne Allah madaukin sarki ya samu dace nan lokacin da labari ya zo musu na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam zai fito makka sai Allah ya shigar da makka a hannun musulmai to su sun dauki wannan abun izgilanci shine sai su zo suna cewa mata hadal fathu to yaushe ne wannan buɗi yake yanzu kamar ƙasa mara ƙarfi da ce za ta yaƙi ƙasa wadda an santa da ƙarfi na makami da ƙarfi na soja to sai 'yan cikin ƙasar 'yan cikin ƙaramar ƙasan kenan 'yan adawar tahiya sai zai suna cewa to yaushe ne ai yanzu labarin bai zo ai ga magana ce ta izgilanci kulka ce da su yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun yawmal fathi kace da su ranar da za a yi fatu makka la yanfa'u alladhina kafaru haka ne ko waɗanda suka kafirce imaninsu ba zai musu amfani ba daga kisan da za a yi musu lahum yunzaruna kuma ba za a daga musu kafa ba kenan ina ranar da za a haɗu ta kama a kara inda kai za a yaƙi duk wanda ya mutu ta hanyar wannan yaƙi bai tuba ba to kenan daga baya ko da ya tuba bayan mutuwa ta riske shi wannan abu ba zai musu amfani fa'arid anhum kawo da kai game da lamarinsu wantazir innahum muntazirun ka dai jira lokacin da Allah subhanahu wataala zai tabbatar da al'amarinsa innahum muntazirun su ma suna nan suna jiran lokacin da halaka za ta tabbata a gare ka to Allah madaukin sarki ba zai ba su nasara ba Allah madaukin sarki ya kare mu da kuma karbi ayyukan mu na daidai da muka yi abubuwan da muka yi na kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana na ganin za mu zo suratul azab akwai lokaci lokacin da ya rage ba zai wadatar da mu ba sai dai ina ganin ana iya tsayawa in dan tambayi kadan sai mu tashi mu yi addu'a insha Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu